بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقلاب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات amma ba da ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna ci gaba da jawabi a kan sha'anin waliyai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba su sahu-sahu jama'a jama'a ɗabaka ɗabaka akwai masu adadi akwai marasa adadi daga cikin masu adadin nan akwai waɗanda su bakwai ne a duniya baki ɗaya a kowane zamani ba su ƙaruwa ba su raguwa da zaran ɗaya ya yi wafati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cike gurbinsa da wani ɗaya daga cikin al'umman musulmi su waɗannan mazaje guda bakwai waliyan Allah ana kiransu rijalu tati zillil arshi sunansu kenan su waɗannan su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin hadisi Imam Bukhari ya kawo shi daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda waɗannan mutane guda bakwai ‘yan uwa musulmi ku kasa kunnuwanku da kyau watakila ka ji kai ma kana ciki sai ka ga a shaida da kake fushin an cewa na wali ne kana zagi ko kana surutu ashe kai ma shi ne to ga sunan su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu الإمام العادل وشاب نشا في ذات ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع waɗannan su ne su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai waliyan Allah ne waɗannan domin kuwa ranar alkiyama ranar da rana za ta take tana gasa kwakwalwa kwakwalwa na tafasa mutane suna iyo a ciki tsirara zafin gumi yana dafa su to su waɗannan mutane su bakwai suna ƙarƙashin inuwar Ubangiji, wato inuwar al'arshin Ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi. Kamar an tambayi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce suwaye waɗannan mutane, buɗar bakinsa sai ce na farko shine shugaba adali. Duk mutumin da Allah ya bashi sarauta ko ya bashi shugabanci ko da kansila. ko ciyaman ko ya zama gwamno ko ya zama shugaban ƙasa amma ya zama mai tausayin al'ummar da ke ƙasansa to ranar alkiyama rana ba za ta tafasa ƙwaƙwalwarsa ba guminsa ba zai dafa naman jikinsa ba yana ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah yana cin naman 'yan shila yana shan ruwan sanyi saboda haka duk wanda Allah ya ba shugabanci yi ƙoƙari adalci shi ma yana cikin waliyan Allah domin ba wanda zai iya yin adalci sai waliyin Allah. Na biyu shine saurayin da ya taso ya rayu a cikin ibadar Allah tabaraka ta'ala shi ma wannan waliyin Allah ne duk saurayin da kaga gaba ɗaya rayuwarsa addini kawai kullum aikinsa ibada kullum aikinsa bauta ga Allah kuma gashi saurayi ya taso a haka to wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama yana ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah na uku shine mutumin da zuciyarsa ta rataye da masallaci shi kullum kunnensa ya buɗe shi yana sauraro washin an kira sallah kuwa idan bai ji ba zai ringa tambayan iyalinsa ko yana tambayan makwabta da Allah ba ku ji an kira sallah ba da Allah lokaci bai yi ba ko ba a kira sallah ba shi kullum zuciyarsa tana masallaci to wannan shi ma waliyin Allah ne ranan alkiyama zai zauna ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah sannan na hudu su ne mutane guda biyu da suka so juna saboda Allah ba dan wani abu na duniya ba ba duniya ba ce ta haɗa su ba wani abin duniya ba ne ya haɗa su a'a sun haɗu ne cikin Allah sun haɗu bisa Allah sun rabu bisa Allah in suka haɗu Allah in suka rabu Allah to waɗannan mutane guda biyu su ma waliyai ne ranar alkiyama za su zauna ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah tabaraka ta'ala sai na biyar shine mutumin da mace kyakkyawa ma'abociyar kyau da kwarjini da cika irin na mata ta neme shi da lalata ya ce mata ni ina jin tsoron Allah to wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama zai shiga cikin ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah tabaraka ta'ala ranar da babu wata inuwa sai tashi na shida shine mutumin da saboda tsabar yawan sadaka yana yin sadaka da dama hagunsa ma bata san me yake bayarwa ba ballantana wani mahaluki yana yi bayarwa yana bayarwa ba darriya ba kai ba wai wani dan adam irinsa ba hannunsa na hagu ma bai isa ya ce ga abin da damansa take bayarwa ba to wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama zai kasance karkashin inuwan al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi na bakwai shine mutumin da yana zaune kawai ya tuna Allah haka kurum shi kadai babu kowa sai idan sai cika da hawaye har sai da ya zubo akan kumatinsa to wanda duk ya taɓa yin kuka ba dan ɗansa ya mutu ba ba dan uwarsa ta mutu ba ba dan matarsa ta mutu ba ba dan ubansa ya mutu ba ba dan wani abokinsa ya mutu ba ba dan yayi asarar dukiyansa ba ba dan wani masifa ya same shi ba a kawai ya tuna Allah ne saboda soyayyar Allah da ganin girman Allah har hawaye ya zuba a cikin idanuwansa to wannan shi ma wali ne ranar alkiyama zai zauna ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi to daga cikin waliyai waɗanda aka karanto waɗanda su ba su da adadi wato akwai waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci sahabbansu da hadimansu ne kawai za su amfana da su wanda ba almajirinsu ba ba hadiminsu ba ba zai taba amfana da su ba wa minhum man khasta qudran aw walad bi naf'ihi aw jinsahu aw walad akwai wanda Allah yake banci garin da yake ciki ne akwai wanda kuma Allah yake banci kasarsa baki daya akwai wanda misali idan dan tudun wada ne to tudun wada ce kawai za ta amfana da shi akwai wanda idan dan kawo ne to kawo ne kawai za ta amfana da shi akwai wanda rigasa ce kawai za ta amfana da shi akwai wanda shi kuma garinsa ne zai amfana da shi misali in kano yake to kano gaba ɗaya za ta amfana da shi in katsina yake katsina gaba ɗaya za ta amfana da shi idan sokoto yake sokoto gaba ɗaya za ta amfana da shi idan lagos yake lagos gaba ɗaya za ta amfana da shi hakanan idan yana zaria ne to gaba ɗaya yankin kaduna duka da zaria duka za su amfana da shi amma ba najeriya ba akwai wanda shi kuma ƙasarsa gaba ɗaya ce kamar najeriya ko ghana ko Senegal ko Togo ko Kamaru ko Gambia za su amfana da shi. To akwai wanda shi kuma Allah ke keɓanta sa duk duniya sai ta amfana da shi gaba ɗayanta. To akwai wanda shi kuma ba garinsa ba ne za su amfana da shi ba anguwansa ba a'a shi ‘yan uwansa danginsa ne kawai za su amfana da shi. Akwai wanda shi kuma ‘ya'yansa waɗanda ya haifa su kaɗai za su amfana da shi har matarsa ba za ta amfana ba. Akwai wanda shi kuma amfaninsa ya tsaya ne ga kansa shi kadai shi kadai ne zai amfana da kansa matarsa ‘ya'yansa danginsa makwabtansa makusantansa babu wanda zai amfana da shi shi ne shi mijin yawa ke faɗi wa minhumu man naf'uhu maqasuru bi nafsihi wa minhumul mashhuru akwai wanda shi kadai zai amfana da kansa akwai wanda ya shahara duk inda sunansa ya kai sai an amfana duk inda sunansa ya kai sai amfani ya sauka a wurin qad amma situhul barari wal qura ka khatmihim wal jiyali fi kubara wanda sunansa ya tashi sama kamar tsuntsu ya yawo ya sauka a daji ya sauka a birni ya sauka a ƙauye ya sauka a teku ya sauka a duwatsu ya sauka a kan sahara kamar cikamakin waliyai maulana abil abbas tiyani zilkurbi wata dani tsakanin Allah min faidi madadihi bi azamil awani wal jiyali qaddasallahu sirrahu fi kubara wanda suna cikin manya-manyan kuduban halitta wa minhumul magamuru wal masturu wa huwa bi qurbi rabbih masruru a cikin waliyai akwai wanda Allah ta'ala ya ɓoye shi da zatin jikinsa sannan ya zo ya ɓoye shi da wani bargo ya lullube shi ba wanda zai san shi ko 'yan gidansu ba su isa su san shi ba amma kuma shi baya bakin ciki da ɓoye shi da Allah ya yi yana farin ciki saboda ya samu kusancin Ubangiji ya samu kusancin Ubangiji wa minhum man sakinun bainal wara bi zahirin wa batinin minhu sara sirru ilahi bihi faktata ma ma mayyazuhu bainahum min al'ama a cikin waliyai akwai wanda shi kuma yana zaune a tsakanin talikai zahiri da baɗini yana gudana yana sarayani a cikinsa sirrin ubangijinsa ya ɓoye bai tona ba ba wanda ya san menene tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye abin da ke tsakaninsa da Allah bai bayyana shi ga halitta ba bai bayyana shi ga 'yan uwansa ba saboda su suna cikin makanta ba abin da suka sa a gaba sai san duniya sai san kuɗi sai san mata sai san tara abin duniya shi kuma abin da ke hannunsa mai tsada ne da ya gansu a cikin makanta sai ya shiru ya rabu da su in suna maganan abinci sai ya taya su ya ce musamman ma in an sa man shanu sai a kyalkyace da dariya in suka yi maganan mota ya ce ai musamman jeep sai ya ɓoye abin da ke tsakaninsa da Allah ya bayyana musu da abin da ke tare da su sannan a cikin waliyai akwai ɗan kasuwa a cikin waliyai akwai ma'aikacin gwamnati a cikin waliyai akwai lauya a cikin waliyai akwai custom a cikin waliyai akwai immigration a cikin waliyai akwai police a cikin waliyai akwai soja a cikin waliyai akwai mawadaci a cikin waliyai akwai talaka a cikin waliyai akwai malami mai ilimi sosai a cikin waliyai akwai wanda banda karatun sallah babu abin da iya kuma waliyi ne tantagarya saboda ita wilaya ba tarin ilimi ba ne ba tarin kuɗi ba ne ba kuma jahilci ba ne ba kuma talauci ba ne a imani da takawa saboda haka a gane wannan da kyau a daina yi wa Allah hukunci cewa sai wani da wani za su zama waliyai wani da wani ba su isa zama waliyai ba a bar Allah ya yi abin da ya ga dama innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha za ka yi mamaki a ce maka akwai wali a ofis ga sud ga tight ya zo kuma ya zauna akan kujerar gwamnati amma waliyin Allah ne saboda mumini ne taqiyi ne za ka yi kuma samun zindiki mutumin banza kuma limamin anguwanku ne saboda ka Allah yana yin abin da ya ga dama ne ba abin da mutane suke so ba wanda kake zaton wali ne sai zama ba wali ba wanda baka zaci wali ba ne sai zama wali saboda ka akwai wanda yake da'iman zaka ringa ganin shi yana zuwa kasuwa amma kasuwancinsa ɗaukan nauyin halitta ne wa man bi suqihim lahu taraddudu bi hamli asqalihim yusaddadu za ka ganshi kullum yana kai kawo kasuwa kasuwa kasuwa amma hidimar jama'a kawai da abin da yake samu yana ɗaukan nauyin halitta da dama kuma ba zai taba ba wani labari ba sai in an rasu ranar alkiyama ana karanta takardarsa sai ka dora hannunka a ka saboda tsananin mamakin irin al'ummar da ya dauki nauyin su amma a duniya kuma ana ta bada labari wasu ana faɗi wasu ba da bakin su ke faɗi mun dauki nauyin mutum kaza su yi karatu mun dauki nauyin mutum kaza wani kuma yana gefe ya dauki nauyin ba adadi amma ko matarsa bata sani ba wa man bihi fil umara takhaludu fi hamli kallihim fala yugalidu a cikin waliyai akwai wanda yana mu'amala da sarakuna akwai wanda yana mu'amala da shugabannin ƙasa akwai wanda yana mu'amala da masu kuɗi akwai yana wanda kuma shi ba mudahana yake ba ba mudahana yake ba yana hurɗa da sarakuna yana hurɗa da shugabannin ƙasa amma kuma yana ɗaukan nauyin lamarin shugabancinsu ne baya ha'inta su yana gaya musu gaskiya saboda haka kar wani ya ji wannan ya ce to kaji ma ai akwai waliyai da suke mu'amala da gwamnati da shugabannin ƙasa saboda ka dan mi ba a'a ka duba kai ya kake mu'amalar da su kudin jama'a kake karba kake shigarwa akan ɗinka kake cin abinci da shi ko ko gaskiya kake gaya musu ko ko kana shiryar da su ne kana ba su shawarwari su taimaki talakawa su daina zalunci su taimaki bayin Allah kuma in an baka kana isar da shi inda ya kamata ka isar ko ko aljihunka kake shigarwa sannan a cikin waliyan Allah akwai almajirai zaka gan su bakin hanya sun taru karkare na su a cikinsu akwai wali wa man yura bi qari'i dariqi yamuddu aydihi ila al-fariqi لفوزهم على يديه قعدا بإذن ربه وأمره بدا a cikin waliya akwai wanda za ka shi a gefen hanya yana miƙa hannu zuwa jama'a yana allazi wahidin a bani dan girman Allah a bani dan soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi sallama to karkare na in ba ka da shi ka wuce kawai amma kar ka yi zagi kar ka faɗi wani abu domin idan ka bashi watakila akwai wasu zunubai da kai albarkacin bashi za a yafi watakila ba ka fidda zakka albarkacin bashi da kai Allah zai cire asarar da za ta afka wa dukiyarka watakila kana yin wasu abubuwa wanda bai dace ba watakila wannan hannu da ya miko kana miƙa yana shiga tafinsa kakakka ta yanke saƙa sannan akwai waɗansu waliyai su kuma yadda ka san wawaye haka suke akwai waliyin da za ga miyau na zuba a bakinsa akwai waliyin da za ga kansa ya karkace akwai waliyin da za ga yana tafiya yana ɗingishi akwai walin da zaka gan shi a duke da doro a bayansa wa man yura fi suratul abalihi wa lam yazal muraduhu bi balihi wa minhum munqati'ul barari aw shahiqin jazairil bihari wa minhum alhamilu asqalal wara ma annahu bil kasbi qad tasattara wa minhum wa minhum wa minhum wa sirru hadha gamidun fayftahu saboda haka a cikin waliya akwai wanda za a ganshi kamar dolo wani za a ganshi kamar wawa wani za a ganshi kamar shashasha wani kamar sakare ka san wauta kala kala ne akwai wanda wautar shi dolantaka ce akwai wani wautar shi kuma shashanci ne akwai wani kuma shi kuma sakarci ne akwai wanda wautar shi za ka iske ba wani abin ke ba miyo ne za ga yana zuba a bakin shi akwai wanda za ga kansa ne a karkace akwai wanda za ka ga kamar in ina yake a gaji ko walam yazal muraduhu bi balihi amma amma manufarsa bukatarsa shine Allah bai gushe ba yana nan cikin zuciyar shi amma gashi a haka kana ganin shi wawa a cikin waliya akwai wanda shi ya rabu da jama'a ya bar gari ya koma can gefen teku wani ya shiga duwatsu wani ya shiga sahara wani yana cikin daji yana bauta wa Allah tabaraka ta'ala a cikin waliyai akwai wanda shi kuma bai da aiki sai dako wani kuma sai noma wani bai da aiki sai garuwa wani yankan kumba amma duk saboda ɗaukan nauyin halitta taimakon almajirai taimakon marayu taimakon gwagware da sauran bayin Allah sannan a cikin waliyai akwai wanda baya faduwa akwai wanda sirrinsa baya faduwa sirrinsa yana da zurfi kwarai da gaske kunne ba zai iya ji ba idan kunne ya ji kwakwalwa ba za ta iya riƙewa ba idan kwakwalwa ta riƙe zuciya ba za ta iya karɓa ba idan zuciya ta karɓa imani ba zai yadda ba ومنهم ومنهم ومنهم والسر هذا جامد فيكتم شين كتب المكتوم كنا مولانا أبي العباس التجاني رضي الله عنه فلتعتقد في الكل كي تنتفع لا تنتقل لا تنكرا فتقدع abin da ya kamata dan uwa musulmi duk abin da ka ji din nan to ka kudurce iko ne na Allah zai iya yi kowanne daga cikin waɗannan bayan Allah ka yadda da shi domin ka samu amfaninsa kar ka zage shi kar ka inkarinsa kar ka yi musunsa don kar Allah haramta maka amfanin da yake wurinsa.
La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah ومنهم من خص قطرا أو بلد بنفئه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفقه مقصور بنفسه ومنهم المشهور قد أمسيته البراري والقرآن كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المغمور والمستور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر وبادن سراه سر إلهه به فاقتتما ما ميزوه بينهم من الأمى ومن بسوقهم له التردد بهمل أثقالهم يصدد ومن به في الأمراء تخالطوا في حمل كلهم فلا يغالطوا ومن يرى بقارئ الطريق يمد أيديه إلى الفريق لفوزهم على يديه كعادة بفوزهم على يديه كعدا بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة الأغا ومن يرى في سورة الأباله ولم يزل مراده بباله ومنهم مقائئ لبراري أو شاهق جزائر لبهاري ومنهم الهامل أثقل الورى مع أنه بالكسب قد تسترى ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقتم ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقتم ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقتم هل تعتقد في الكل كي تنتفئا لا تنتقد لا تنكرا فتقطئا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله يوم waɗannan waliyai ba su kenan ba akwai waɗansu waliyai su kuma daga cikin waɗanda ba su da adadi su kuma a kowane zamani ba su da adadi suna iya ƙaruwa suna iya raguwa za ka iya samun zamanin da za a samu kamar ɗari wani zamanin kuma a samu dubu wani zamanin a samu ashirin haka su suna ƙaruwa suna iya raguwa ana kiransu al'umana'u al'umana'u ya zo a hadisi inna lillahi fil ardi umana'a su ba su da adadi ayatu a qur'ani ita ce summa anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ۖ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم صدق الله العظيم daga cikin waliyai marasa adadi wanda suna karuwa suna raguwa a kowane zamani akwai alfuqara'u wasu waliyai ne sunansu kenan alfuqara'u ayatu a qur'ani ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم صدق الله العظيم a wata rana abu yazid al-bustami Allah ya kara mar yadda yana daga cikin manya-manyan waliyai to a cikin mashhadinsa sai yake tambayan ubangiji yake cewa ya rabbi bima za a taƙarrabu ilaik ya ubangiji wai da me zan samu kusanci ne zuwa gare ka sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ji hatifi yana gaya masa bima laysa li in kana so ka kusance ni ka zo min da abin da ban da shi ni ubangiji duk wanda yake so ya kusance ni kar ya taho min da abin da nake da shi ya taho mini da abin da ban da shi sai Abu Yazid ya ce wa mallazi laysa laka wa anta khaliqu kulli shay' menene ko ba naka ba ya ubangiji bayan kai ne mahalicin komai sai Allah tabaraka taala ce azzillatu wal iftiqar kaskanci da talauci duk mai so na wanda yake so kusance ne to mun da su to yanzu zan mai masauki duk wanda ya zo mun a matsayin sa na kaskantacce wulakantacce wanda bai da komai to akwai masauki a wurina yanzu zan buwayar da shi in wadata shi in daga shi akan kowa amma wanda ya zo mun a matsayin shi na buwayayye mai kuɗi mawadaci malami mai ilimi madaukaki a sifofi na ya zo min da su zan kaskanta shi kenan saboda haka duk mai so ya zo kusa da ni ya zo min da abin daban da shi shine kaskanci da talauci daga cikin waliyai waɗanda ba su da adadi a kowane zamani ka iya samun su da yawa wani zamanin ka same su kaɗan su ne alƙurra'u gardawa ka ji gardawa ma waliyai bayin Allah makaranta alƙur'ani su ake kira ahalullahi kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ahalul qur'ani hum ahalullahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani sune mutanen Allah ke bantattun ubangiji ana kiransu almustafauna ana kiransu almahfufuna bi rahmatillah ana kiransu almuazzimuna kalamallah ana kiran gardawa almulbasuna nurallah saboda ka duk makarancin alqur'ani yana da daraja a wurin Allah tabaraka wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi yana ce alqur'anu abdalu min kulli shay'in alqur'ani yafi kowane abu faman waqara alqur'ana faqad waqara Allah duk wanda ya girmama alqur'ani hakika ya girmama Allah wa man istakhaffa bil qur'ani faqad istakhaffa bi haqqillah duk wanda ya wulakanta alqur'ani hakika ya wulakantar da alfarma ko haƙƙin ubangiji hamalatul qur'ani humul mahfufuna bi rahmatillah mahaddata alqur'ani su ne ababen lullubewa da rahmar Allah, almu'azzimu na kalam Allah, su ne masu girmama zancen Allah, almulbasu na nur Allah, su ne ababen tufatarwa da hasken Allah, faman walahum faƙar walallaha, duk wanda ya so makaranta alkurani hakika ya jibinci Allah ya so shi, wa man adahum wanda ya gaba da su, faƙadis ta haffa bi haƙƙin Lahi azza wa jal, hakika ya wulaƙantar da haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka. Saboda haka ‘yan uwa, mu girmama makaranta alkur'ani musamman wanda suka haddace alkur'ani musamman kuma masu yin aiki da shi ba kawai gardi haka kawai shi kenan ka maida alkur'ani kayan tsubbu ko ka maida alkur'ani kayan wasa ba a wanda yake karanta alkur'ani kuma yake yin aiki da shi bayan ya haddace shi to lallai mu girmama su an karbo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wala tanqisu hamalatal qur'ani huquqahum fa innahum min allahi bimakanin kada hamalatal qur'ani an yakunu anbiya'a illa annahu la yuha ilaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji ku sani ku fadaka kar ku yadda ku tauyewa hafizan alqur'ani haƙoƙin su domin cewa su a wurin Allah suna da matsayi kaɗan ya rage hafizan alqur'ani su zama annabawa sai dai kawai ba a musu wahayi ne to kaga wannan hadari ne taɓa lamarin masu karatun alkur'ani ɗin nan Allah ya kiyaye mu Allah ya zaunar da mu lafiya ayar su a qur'ani ita ce summa awrasnal kitaba allazi nastafaina min ibadina bismillahir rahmanir rahim ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم sadaka Allahul azim daga cikin waliyai akwai waɗansu su kuma abokai ne ana kiransu al'akhillau al'akhilla'ul muttaqina su ba su da adadi a kowane zamani suna nan da yawa barjik kawai yan uwa ne amma yan uwan akan tsoron Allah suka haɗu al'akhillau yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina ayatu a Qur'ani ita ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah tabaraka wa ta'ala ya tambayi annabi Ibrahim alaihi salam ya ce masa a tadri lima ittakhastuka khalilan Ibrahim ko ka san menene dalilin da yasa na rike ka badadi sai ya ce la ya rabbi ban sani ba ya ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa lizillati maqamika bayna yadayya fi salati abin da yasa na rike ka badadi saboda ƙasƙancin da kake nuna min lokacin da ka tsaya gabana kana sallah shine dalili saboda haka su ma waɗannan ‘yan uwa na Allah suna bayyanarwa Allah ƙasƙancinsu a wurin ibadar Allah sannan bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma ba su da adadi su ma ana kiransu asumara'u a kowane zamani suna nan birjik maza akwai mata su suna daga cikin wani yanki na malaman hadisi su waɗannan asumara ɗin nan wani ɓangare ne na waliyai a cikin malaman hadisi ba su da adadi suna iya raguwa a kowane zamani suna iya karuwa akwai maza akwai mata sannan a cikin waliyai waɗanda ba su da adadi akwai waɗanda ake kiransu a shuhada'u su ake kira ahlul huduri ma Allah ala bisadil ilmi bihi da'iman suna cikin huduri tare da Allah tabaraka ta'ala akan shimfiɗar ilimin sanin Allah ɗin ayatu a Qur'ani ita ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم sadaka Allahul azim sannan kuma a cikin waliyai waɗanda ba su da adadi suna nan da yawa akwai maza akwai mata akwai malamai ana kiransu al'ulama'u wato al'amilu na bi ulumihim su ba su da adadi wani daga cikin bayan Allah yana cewa in lam yakun al'ulama'u al'amiluna awliya lillahi falaysa lillahi min waliyin in dai har malamai masu aiki da iliminsu ba su zama waliyan Allah ta'ala ba to ashe Allah bai da waliyi ayatu a Qur'ani ita ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama'u بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم sadaka Allahul azim waɗannan waliyai waɗanda ake kiransu al'ulama'u ba maza bane kawai akwai maza akwai mata akwai manya akwai yara a cikinsu sannan akwai wata aya ƙur'ani ita ma aya su ce ubangiji yana faɗi yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم bayan waɗannan kuma ‘yan uwa musulmi akwai waɗansu waliyan su kuma daban su ma akwai maza akwai mata a cikinsu kuma ba su da adadi kuma a kowane zamani suna nan ana kiransu alkorama'u alkorama'u ayatu a ƙur'ani ita ce wa iza marru bil lagawi marru kirama بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم sadakallahu al'azim sannan ‘yan uwa daga cikin waliyai waɗanda ba su da adadi akwai waɗansu waliyai ana kiransu mawadata saboda tsananin kamun kai ana kiransu al'aganiya'u waliyai ne ba su da adadi kuma akwai maza akwai mata ayastu a ƙur'ani ita ce ya hasibuhumul jahilu aganiya aminat ta'affuf بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم sadakallahu al'azim waɗannan waliyai su ne waɗanda hausa suke cewa ma'abota wadatar zuci su su ne ma'abota wadatar zuciya ba sa roƙon kowa sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliya ana kiransu malamatiyawa su ma ba su da adadi akwai maza akwai mata su suna aje komai yadda yake ne ba su canza wani abu wuri su ɗauki wannan su mai da shi can ko su ɗauko wani a duk abin da Allah ya aje shi a inda Allah ya aje shi a nan suke barin shi sannan bayan su akwai waɗanda ake kiransu zuhadu masu gudun duniya akwai maza a cikinsu akwai mata su ma ba su da adadi a kowane zamani akwai su su ne waɗanda suka bar duniya tun tana ƙaunarsu wanda duniya ta bar shi yana ƙaunarta ba zai zama mai zuhudu ba wanda ya so duniya ya so duniya ya tara ta ta watsi ya kamo ta ƙi kamuwa ya koma gefe ya ce ai ka san mu yanzu zuhudu muke a ƙarya ƙarya yake yi a wanda yake da hali yana tsakiyar ganiyar ikon mallakar duniya ya juya mata baya wannan shi ake kira zahidi sannan akwai waɗanda ake kiransu al'ubbadu su ma waliyai ne su ma ba su da adadi akwai maza akwai mata a kowane zamani kuma akwai su ayarsu a ƙur'ani ita ce wa kanu lana abidina بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم sadakallahu al'azim waɗannan waliyai al'ubbadu waɗanda Allah ya ce wa kanu lana abidina manya ne kwarai da gaske a cikinsu akwai wani bawan Allah ana kiransa abu muslimul khawlani Allah ya ƙara mar yadda yana daga cikin manya-manyan ubbadu shine wanda in ya miƙe farkon dare sai alfijir ya keto wata rana sai gajiyawa ta same shi ya tsayu ya tsayu ya tsayu har ya gaji ya kasa tashi sai ya ɗauko sandarsa da take lungun ɗaki yana dukan ƙafarsa da sandar yana dukan ƙafarsa da sandar yana cewa an tuma a haƙu bi darbi min dabbati ku ƙafafuwan nan guda biyu ku kuka fi dacewa da duka ba dabbar da nake hawa ba a yazunnu ashabu muhammadin an yafuzu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunana wallahi lanuzahimannahum alai hatta ya'lamu annahum khallafu ba'dahum rijala ya ce wa ƙafafuwansa wallahi ku kuka fi dacewa inda ke ku ba dabbar hawata ba yanzu sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sa zaci cewa su kadai ne suka rabauta da samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama banda mu yace wallahi na rantse da Allah zan yi rige-rige da su har sai sun tabbatar cewa sun bar mazaje a bayan su zan yi muzahama da su har sai sun san sun bar mazaje a bayan su to waɗannan su ake kira ubbadu bayan su kuma akwai waɗansu waliyai su ma wato waɗannan duk da muke ambatowa a baya ɗin nan na bayin Allah waliyai tun daga kansu al'umana'u, alƙurra'u, har zuwa al'akhilla'u, al-shuhada'u, al'ulama'u, al'aganiya'u, har zuwa su zuhadu da ubadu duka ana iya samun ‘yan ɗariƙa a ciki, a sami ‘yan izala a ciki, a sami ‘yan shi'a a ciki, amma duk na faɗi sharaɗi ya zamana bawa yana kula da haƙƙin Allah da dokokinsa. sannan kuma ya zama yana ganin kimar annabin Allah sallallahu alaihi sallama sannan bai wulakanta alfarmar iyalan gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi sallama sannan kuma baya zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama kuma ya kula da addini daidai to Allah tabaraka ta'ala yana da iko ya saka shi a ciki to bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma ana kiransu as-sufiyya akwai maza a cikin su akwai mata sannan ba su da adadi suna raguwa suna iya ƙaruwa ko da yake yanzu dai kam na san sun ragu da yawa har an tambayi wani sufi suwa ne ne sufaye mai tambayar yana so ya gansu sai ya ce masa innal ladhi sa'alta anhu mata wa sara ba'du azumar rufata abin nan da kake tambaya ya mutu ya riga ya zama kashi ya yi fari ya riddige a cikin kabari wato ma'ana ka ga sufi da idanka a yau to ka hadu da aiki sufayen na gaskiya an mai da su lungun ɗaki an tokare su da bango mayaudara 'yan sun fito su ne sufaye ɗin su sufaye su ne ma'abota makarimul akhlaki su da kansu suna cewa faman zada alaika fil khulqi zada alaika fit tasawuf duk wanda ya karu a kanka a cikin ɗabi'u to ya karu a kanka a cikin sufanci misali kai malami ne wancan ma malami ne amma ya fi ka gaskiya to ya fi ka sufanci misali kai mai kuɗi ne wannan ma mai kuɗi ne amma kuma ya fi ka tausayi to ya fi ka a cikin sufanci misali kai sarki ne wannan ma sarki ne to amma shi wancan ya fi ka adalci to ya ƙaru a kanka a cikin sufanci saboda haka gwargwadon ɗabi'u gwargwadon ƙaruwan sufanci rukunnan walittaka sufanci hudu ne alju'u wa sahru wa sumtu wal i'tizalu yunwa hirar dare shine qiyamul laili kawaici karancin magana da kuma karancin cakuduwa da mutane yawan ƙauracewa jama'a amma yanzu abin ya canza ba haka bane yanzu ya zama ashiba'u wannaumu wasardu wal julusu ala durqati shine sufanci yanzu da sufanci yunwa ne da tsayuwar dare da kawaici da ƙauracewa jama'a yanzu kuma sufancin zamanin nan ƙoshi ne ƙoshi eh mana da bacci da surutai da zama bakin hanyoyi da sufanci falalan Allah ne tabaraka wa ta'ala innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha amma yanzu kayan gado ne yanzu sufanci kayan gado ne da sufanci yunwa ne yanzu ko tsaba ƙoshi ne da sufanci ambatan Allah ne yanzu kuma zagin mutane ne da sufanci yan uwantaka ne yanzu kuma kulla gaba ne da sufanci soyayya ne yanzu kuwa ƙiyayya ce menene ya janyo haka saboda ainihin sufayen sun rasu waɗanda ba su san su ba ba su fahimce su ba tsakaninsu da su karanta littattafansu su suka hau kujerunsu to samuwar muƙaddamai maɓannata maƙetata maƙaryata maƙiwuyata makwaɗaita shi ya janyo wannan amma asalin sufanci suna cewa kanat ala mujarradi siyami والآن في مجرد الدعام بها عاش القوم بخير عيشا فسيرت بعدهم معيشة وكانت تداهي الكوكب المنيرة والآن أصبحت هائدا كثيرة السارة لا يؤلم منها إلا أكلا ورقصا وجنا وسعالا وكانت على الإنساف والنسيها فهي على الإسراف والفديها تعرف بالخلق والإيسار والآن بالهكد والإكتار sufanci a da tsantsar azumi ne yanzu kuma tsabar cin abinci ne da wannan ne manyan sufa suka rayu kyakkyawar rayuwa to yanzu kuma sai aka maida sufanci cin abinci kurum da yaudarar jama'a da sufanci in ka ga sufanci za ka ɗauka farin wata ne mai haske a sama yanzu ko sai suka mai da shi wata katanga gajeriya za ka yi ƙetare ta da ƙafarka sufancin gaba ɗaya a littafi ne yanzu a ɗauko ne a yi ta karantawa wanda ba su da alaƙa da sufancin kwata-kwata su ne sufaye in dai ba kai karatu irin nasu ba to komin intisabinka da sufanci komin gaskiyarka da amanarka to kai ba sufi ba ne su masu karantawa ɗin nan su ne sufaye domin kuwa a yanzu babu abin da aka sani a sufanci sai cin abinci da cin nama da shan ataya hawa manya-manyan motoci sai rawa da waƙa da roƙon jama'a shi ya sa munkirai suke surutu suke ganin kamar sufancin ma wasa ne a dinga kiɗe-kiɗe ana raye-raye ga maula ga roƙon mutane kuma da sufanci adalci sufanci ya kafu ne akan adalci da yi wa al'umma nasiha yanzu kuwa akan rashin adalci ne da kunyata mai zunubi da su nasiha suke wa mai sabo yanzu ko ba ka yi sabon ba ma za a ƙaga a faɗa kuma a kunyata ka dan a wulakanta ka an san sufanci da ɗabi'u ne kyawawa da kuma isari ka zaɓi ɗan uwanka a kan kanka yanzu ko sufancin ya zama ƙwafe da jifa a ƙullace ka a zuciya kuma a riƙa yi ma tabbata ya da ko alamtara kaifa ana jefa barkono a wuta Allah ya kyauta saboda haka daga cikin sufaye akwai waɗansu kuma su ma akwai maza akwai mata kuma ba su da adadi suna raguwa suna ƙaruwa ana kiransu al'ahbabu al'ahbabu sunansu waliyai ne haƙƙinsu ne Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa cikin hadisul kursi yake cewa haqqad mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabazilina fiya wal mutazawirina fiya a wata riwaya kuma wajabat mahabbati wato soyayya ta ta wajaba ko kuma ta tabbata ga masu soyayya cikina da masu zaune kekeniya cikina da masu taimakon juna cikina da masu ziyarceceniya cikina ayar waɗannan waliyai ahbabu a ƙur'ani ita ce fasaufa ya ci lahu bi ƙaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم sadaka Allahu azim yan uwa musulmi maza da mata duk mai sauraron mu yayi kokari ya shiga cikin waɗannan sahu na waliyai waɗanda ake kiran su ahbabu wato masoya su suna yin soyayya ne cikin Allah suna ziyartar juna ne cikin Allah suna taimakon juna ne cikin Allah domin kuwa duk wanda bai shiga cikin su ba to imaninsa abin tuhuma ne domin su waɗannan ahbabu su ne suke jibintar junansu don Allah suna yin soyayya cikin Allah suna yin gaba cikin Allah ba yadda za a yi su soka don wani abu naka ko iliminka ko kuɗinka ko mulkinka a suna son ka ne don kana son Allah ba yadda za a yi su yi gaba da kai don kun haɗa neman aure kai baka aura ba su sun aura ka zo kana jin haushinsu kana gaba da su ko kuma dan kana neman wani abu baka samu ba su sun samu wannan ba zai janyo su gaba da kai ba ba za su yi gaba da kai ba sai ka ki Allah rannan ne ko uwa kuɗe uban kuɗe za su juya ma ba duk wanda bai zama haka ba kuma imaninsa ba zai cika ba har abada saboda ka yan uwa musulmi sai mu hattara mu daina gaba da juna dan ba masallacin mu ɗaya ba ko kuma ba aqidar ku ɗaya ba ko kuma ba zawiyar ku ɗaya ba ko kuma dan ba shehin ku ɗaya ba ko dan ba gidan ku ɗaya ba ko ba dan jinin ku ɗaya ba ko ba dan waye waye waye wace tsiya dai ga ta nan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillahi wa abgada lillahi wa aqa lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman duk wanda ya soyayya dan Allah ya gaba dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah hakika wannan ya cika imani wannan imaninsa ya cika cif cif kuma ranar alkiyama Allah ta'ala zai tsaye da wani bawa zai ce wa wannan bawa hal amilta li amanan qattu kai bawan Allah naga kai kokari kwarai da gaske shin ko zaka gaya min kai wani aiki dan ni ko da guda daya sai bawa ya ce kwarai ya ubangiji ya rabbi sallaitu wa jahadtu wa fa'altu wa fa'altu wa fa'altu ya ubangiji nayi sallah nayi azumi nayi jihadi nayi kaza nayi kaza ya dinga lissafo su ya dinga faɗin irin ayyukan alkhairi da yayi sai Allah tabaraka ta'ala ya ce zalika laka wannan duka ba nawa bane naka ne sai bawan ya ce ya rabbi fa ma huwa al-amalu allazi huwa laka ya Allah to a cikin ayyukan duka wanne ne aikin da ya shafe ka sai Allah ta'ala ya ce masa hal walaita fiya waliyan au adaita fiya aduwan ka taba son wani mutum a duniya danni ka taba jibintar wani masoyina danni ka taba kin wani makiyina danni wato ka taba son wani ba dan kanka ba a danni yake so ba dan yana son ka bane ka taba kin wani mutum dan yana kina ba dan yana kin ka ba wannan shine nawa saboda haka Allah ya kara mana soyayya waɗannan al'ahbab waɗannan wali sun kai wannan makami saboda isari ne sun zaɓi masoyinsu shine Allah akan komai da komai Allah tabaraka ta'ala kuma yana faɗi ya ayyuha allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya'a sannan yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم sadakallahul azim saboda haka yan uwa musulmi sai mu kokari mu shiga cikin wannan ziri na waliyai masu yin soyayya dan Allah masu yin kiyayya dan Allah an karbo daga abid darda ya Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yab'asanna Allahu aqwaman yawmal qiyama في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يقبضهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء فجسع أعرابي على ركبته وقال يا رسول الله سفهم لنا نعرفهم قال هم المتهابون من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله تعالى ويذكرونه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yi rantsuwa ranan alkiyama Allah zai tashi waɗansu jama'a fuskokinsu na haske za a dora su akan kujeru na lu'ulu'u mutane suna kwaɗayin makamansu kuma su ba annaba bane ba shahidai ba sai wani balaraban kauye ya zo ya durkusa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullahi kace mutanen ba annaba ba shahidai ba amma annaba da shahidai suna kwaɗayin makamansu su fanta mana su don mu gane su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce humul mutahabbuna su ne masu son juna min qaba'ila shatta daga kabilu mabambanta yajtanuna ala zikrillahi ta'ala waskurunahu in suka hadu ba za su zagi kowa ba ba za su bata kowa ba ba za su la'anci kowa ba za su yi ta ambatan Allah ne kawai in suka kare shi kenan su yi addu'a su tashi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farij karbahu abadan ya man la shabiya lahu waqan wala niddu anta al-giyas li kulli kha'ifin wa jalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya ahmadu salli wa sallim ala khairil wara abadan muhammadin ali asabi sanadu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin maulana sheikh ahmadu tijjani kenan daga bakin sheikh ibrahim mansur imam tudun wada Kaduna.